بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama faslun rabewa insha Allah قد آتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة قد آتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة والفضائل المديدة والفضائل المجيدة وخصال الكمال العديدة وخصال الكمال الأديدة وأريناك صحتها له وأريناك صحتها له to shine aka ce wannan yace akramakallahu inji Imam Al-Qadi Iyad ya kai mai sauraren bayani akan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam lalle mai sauraren bayani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cancanta a girmama shi Eh, wanda ke sauraren ana ba da bayanin manzo Allah shi yana da girma wanda za a ce da shi akramakallahu ko kuma yana magana akan ba mai kara- sauraron karatun littafin ba wanda ya nemi a mai wannan littafi ai in an tuna farko wani ne ya nemi da za a tara wasu jumla muktasara wadda ke bayani akan haƙoƙa da darajojin manzo Allah sallallahu ta'ala sallam da za mu ji daɗi roƙon da aka yi wa alƙadi iyal kenan sai ya karba to da haka duk inda ya khidaba to muhtamala ce a iya ɗaukar wancan bawan Allah wancan malami da ya nemi a yi littafin ashifa ko ku a duk ma mai karatun littafin ashifa da shi yake in yana fiɗa ba to akramaka Allah dai ataina ka haƙiƙa mun zai ke maka min ziko ataina ka mun zai ke maka min zikril akhlaqi shine ambaton dabi'u alhamidati waɗanda suke abin yabo wal fada'il da darajoji almajidati madaukaka wa khisalil kamal da kuma tadodi na cika al'adidati waɗanda suke masu yawa wa arainaka mu kuma mun sanar da kai mun yi maka bayanin sihhata halahu watan ingancin tabbatuwar waɗannan ɗabi'u lahu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk muka bayani an dai san girman kunya to mun faɗa maka ingancin riwayoyin tabbatuwar kunya sifa ce ta manzo Allah haka kyauta an san girman kyauta da fadalar kyauta kuma mun kawo maka hadisai ingatattu na tabbatuwar kyautar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to duk waɗannan ɗabi'u na girma da daraja to mun nuna maka sihhataha ingantuwar dangantuwarsu lahu sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar za Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam وجلبنا من الآثار ما فيه معنق wajalabna ko wajallaina Mhm, mun bayyana min al'asari daga asaru mun ce wajalabna kuma watan mun jawo Mhm. a bar shi kada a gyara sai dai a rubuta wa fi nuskatin wajallaina me wajallaina ya ce wa fi nuskatin wajalabna haka ko bayan shekara nawa ne da an zo wurin an san an karanta wurin kuma ga wata fa'idar da aka samu cewa nuska ce Ehe. mun jawo min al'athari na hadisai daban-daban ma fihi makala'un abinda wadatuwa take cikinsa hadisan da muka kawo na tabbatuwar dangantuwar waɗannan sifofi ga annabi sallallahu alaihi wasallam to duk mai wadata ya wadatu da su Mm, sun isa Na.
والأمر أوسط amma fa duk bayanonan nan da muka yi duk yawansu al'amarin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ausau ya bi karfin haka ko da aka yi bayani aka ware babi sukutum ko fasali sukutum na bayanin tsoron Allah na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ware babi sukutum aka yi bayani akan gudun duniya na annabi sallallahu ta'ala sallam aka ware babi sukutum ko fasali sukutum yayi bayani akan kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda yayi bayani akan kunya na annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan waɗannan dai to duk bayanonan da aka yi komai yawan su yace wal amru al'amarin manzo Allah ausau ya fi haka yawa ma'ana ba mu ambaci komai ba in ana magana kan halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal amru ausau eh haka shi yace ko cin ciki Mm, cikin abarku فما جال هذا الباب في حقه صلى الله فمجال هذا الباب في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم ممتد ينقطع دون نفاد نفاد الأدلاء fagen wannan babi na bayani akan sufofin annabi sallallahu ta'ala sallam da ɗabi'unsa fi haƙi sallallahu ta'ala sallam a cikin haƙƙinsa mumtaddun fage ne fa mai miƙaƙƙe fage ne wanda yake mai faɗi fage ne mai faɗi yan ƙadi uduna na fadihil ajilla'u ajilla'u ma- ma- madugun hanya su ne masu yawa kenan masana hanya ma dalilu ana ce dalil madugun hanya wanda waɗanda ba su san hanya ba za su tafi kano lokacin da ba kwalta to wasu ne ƙwararru kan sanin hanya sai a ɗauke su haya su za su yi jagora haccan saboda sun san hanya sun san dazuzzuka to irin wannan su ake ce shine dalil to jam'i sai a ce ajillahu waɗanda suke masana hanya to yankaɗi suna yankewa duna na fadihi hassu hassanin hanyar su duna na fadihi ba su kai ƙarshen wannan fagen ba Eh, amma fa daga nan zai tashi wanda fa daga nan zai tashi yana iya kai mutane borno har chadi har kamaru har ko'ina saboda sanin hanya to irin su na ilimi na addini waɗanda suka san sira ta manzo Allah sallallahu ta'ala sallam to irin su suna yankewa tafiya suna yankewa ba su kai makurar wannan fagen ba na bayanin matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da halayensa da ɗabi'unsa da aka yake to ala tafannuni wasifihi bi husnihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi diya da wanda ya san su ba annabi sallallahu alaihi ya sani zamani zai kare bai faɗi wani abu ma daga abin da ya shafi ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam wa baharu ilmu khasa'isihi wa baharu ilmi khasa'isihi sadirun zafirun la tuqdiruhu la tuqaddiruhu ad-dilaqu wa baharu kaga kogin sanin khususiyoyin manzo Allah kogin sanin khususiyoyinsa zakiru ya cika ne yana buguguwa da kunfa eh irin irin irin gulbi ya cika yana toroko yana kunfa wani na bugun wani to shine zakir zakira
la tuqdiruhu kogi ne wanda ɗiban mai ɗiba shine gugan mai yasa la tukaddiru ba ta gurɓata shi kasan in ruwa ya sha ɗiba ya sha ɗiba kamar yanzu rijiya aka aka aka duƙufa gare ta ana ɗiba ana ɗiba ana ɗiba sai ga an kai ruwan sun sun gurɓace saboda an kai ƙasa to wannan gulbin sanin hususiyon manzon Allah gulbi ne wanda duk ya san mai yasa bai gurɓata shi ma'ana bai kai ƙasa Mhm. Allah akbar akwai ibara da take baligiya kuma malqadiya
walakin na adaina lakin na ataina fihi bil ma'ruf sai dai tunda abun da yawa kuma ba iya kawo duka ataina sai muka zai ke bil ma'ruf da da shawahid waɗanda suke mashhurai mashhurai waɗanda suke sanannu to su- su su muka zo da su
mimma akasaruhu fi sahih mimma aksaruhu daga waɗanda mafi yawan su fi sahihi suna cikin hadisai ingantattu kuma suna cikin sittu sahih ko bukhari ko muslim ko tirmidhi ko nasa'i ko abu dawud ko ibnu majah wal mashhur min al musannafati da kuma waɗanda suka zo a cikin mashuhuran littattafai kamar kamar yace ya zo a cikin dalailun nubuwa na al-imam al-baihaqi ko dalailun nubuwa na na, na abu nu'aym ko ya zo a cikin kaza da sauran da mashuhuran littattafai
وقد أثرنا في ذلك بكل من كل وقتصرنا في ذلك بكل من كل وغيظ من فيض وقتصرنا مكتقيد في ذلك أشكم بيان دبيء النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصي ونسا بكل دا كتن كتن دم تائسا tunda ba iya ba iya ba iya zuwa duka min kullin daga kullu daga kullu ne sai aka sai aka ɗebo kullu kaɗan daga mai yawa wa ghaidin yace da kuma du- watan watan dan dan duddugu min faidin daga kwarara ma'ana wani dan dagu dagu ne aka samo daga ambaliyar koge bayanin khususiyoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mhm. ghaidin ne min faidin Mhm.
ورأينا أن نهتم هذه الفصول بالذكر ورأينا muka ga ya dace an na katimu mu cika hadhihi al-fusul wa innan fasulla bi zikri hadith al-hasani da ambaton hadisin nan na sayyidina Hassan jikan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mana duk abin sai ya kare cikin gida kenan eh an tarwaito wa wane ya rawaito wane ya rawaito ya ne ya rawaito bari ayi khatama da cikin gida eh ayi khatama da cikin gida eh an ibn abi halata wanda ya rawaita wanda shi wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya rawaito cikin Ash-Shama'il Muhammadiyya Ibn Sa'ad ya kawo shi a cikin At-Tabaqat At-Tabaqat al-Kubra na Ibn Sa'ad al-Imam al-Baihaqi a Dalail an-Nubuwa Imam Suyuti ya kawo shi a cikin al-Khasa'is al-Kubra Ibn Sakan ya kawo shi a cikin Ma'rifa da dai mutane da yawa malaman hadisi da yawa sun kawo shi to dabarani ma ya rawaice shi
li jam'ihi min shama'il an abi halata wanda si sayyidina hasan ya ruwaita an ibn abi halata daga ibnu abi hala hindu dan abi hala shi hindu dan abi hala agolan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda sayyidatuna khadija ta zo da shi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam watan yana karami ta haife shi da mijinta na farko abu hala to sai ta zo da shi gidan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to
li jam'ihi min shama'ilihi abin da yasa na zaɓi in yi khatama da wannan hadisi saboda ha- tarawa shi min shama'ilihi na ɗabi'un annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa awsafihi ko ka ce da jam'ihi kasiran gacin kasiran Na'am.
min shama'ilihi wa safi saboda tarawa shi kasiran mai yawa ya taro abubuwa masu yawa na ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sifofinsu da sifofin shi alaihi salatu wassalam wa idmajihi jumlatan kafiyatan min siyarihi wa fada'ilihi wa idmajihi da nadewar shi wannan hadisin ya nade riwayoyi jumla kafiyatan wadda za ta isu duk abinda ake so a sani na sifa annabi sallallahu alaihi wasallam to hadisin nan gurgudu ya ambata abinda ake so a ji na riwayoyin wasu sahabbai wannan hadisi ya ambata
wa nazuluhu bi tanbihin min si- kafiyatan min siyarihi nasiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fada'ilihi da darajojin shi
ونصله بتنبيه لطيف ala garibihi wa mashkilihi kuma da- in na kawo shi hadisin har ƙarshe to sai ne mai cin baki in sadar da shi bi tambihin da wa- da wani tambihi latifin mai taushi ala garibihi abu sa lafazan da suka zo baki na na hadisin wa- kaga bai saba haka ba in ya kawo hadisi ya ce zai mai babi na sharhin lafuzan da ke ciki imam al-qadiyal bai saba haka nan ba amma wannan saboda akwai bakin lafuzza a cikin hadisin sai ya ga bari in ya kawo hadisin kuma sai ya mai cin baki da wani babin da ke ambaton ma'anonin gariban kalmomin da suka zo a cikin shi to wa ومشكله mushkilihi da kuma kalmomin da suke da iskali suke neman bayani duk abin da kaji an ce mushkilu abin da yake neman sai an yi bayani sai an yi warwara حدثنا القاضي أبو علي الحسين بن محمد الحسين بن محمد الحافظ رحمه الله رحمه الله بقراءته عليه سنة ثمان سنة ثمان وخمس وخمسمائة wannan hadisi imam al-qadi iyali ya kawo shi zai kawo saboda gulbi ne na sanin hadisi da riwaya don haka ba zai ce kawai tirmizi ya kawo kowa ne ya kawo ba a'a sai ya faɗa maka isnadin sa da yake da shi ta kan malamin shi hakan waton ƙarshen hadisin don haka sai fara da alqadi abu ali al-husayn ibn muhammad al-hafiz bi qira'ati alayhi da karatun da nayi alayhi gare shi سنة in an tuna can cikin babin matsalol hadisi yana kawo wa ahwalu ko kuma tahammulun anwa'u tahammulur riwayati wa da'uha yadda ake dauko riwaya da yadda ake bada ita to daga ciki akwai alqira'atu ala shaykh alqira'atu ala shaykh suna daga cikin nau'u'a na tahammulur riwayati wa da'uha shaihi ne zai baka littafin shi na hadisi yana so ya ruwaitar da kai in ya baka kana karanta yana saurare yana cewa haka ne yana cewa haka ne yana cewa haka ne to in ya kare to ya riwaitar da kai duk abin nan da ka karanta shine al-qira'atu ala shay'i ko kuma wani ku kuma kuna saurare wani na karantawa sai sai ka ji ya ce qara'atu alaihi ko kuma qira'atan alaihi Mhm. ko shi ne ya karanta ne wanda yake magana ko kuma wani ya karanta a madadinsu Mhm. sun ce ya fi ƙarfi ta fi ƙarfi ita wannan riwaya bisa ga shi shaihin yana karanta kuna saurare domin an ɗauke mishi wani aiki na karantawa don haka yanzu hankalin shi ya koma a kan haƙiƙanin riwaya don haka duk inda kure yake zai gane sanata saboda amana har sai ya faɗi shekarar da ya karɓi wannan hadisin sanata samanin wa khamsimiya shekara ta ɗari biyar da takwas to shi ne abu ali ibn sukkara fa
قال حدثنا قال الإمام حدثنا الامام ابو القاسم الله بن طاهر عبد الله بن طاهر التميمي فيما قرأت عليه فيما قرات عليه أخبركم البقي اخبركم الفقيه الاديب أبو بكر أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسن النيسابوري والشيخ الفقيه والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن to ya عبد karɓe الله shi بن kenan ta hanya biyu nan kaga can gashi ya karɓa ta Abdullah ibn Tahir to sannan kuma gashi wa Shaykhul Faqih kaga hanya ta biyu kenan Abu Abdullah محمد بن أحمد بن Muhammad ibn Ahmad ibn al-Hasani المحمدي al-Muhammadi والقاضي والقاضي أبو علي الحسن بن علي بن جعفر الوحشي kaga hanya ta uku kenan قالوا قالوا dukkan su ukun nan sun ce حدثنا أبو القاسم حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد علي بن أحمد بن محمد بن محمد بن الحسني الخزاعي الخزاعي. أخبرنا أبو سعيد أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن الحيثم بن كليب الشاشي أخبرنا أبو أخبرنا موسى موت أنبأنا قال أنبأنا أبو عيسى محمد بن عيسى محمد بن عيسى بن سورة الحافظ الحافظ شين الإمام الترمذي هذه وانا الرواية تنا دنقنا هذا الإمام الترمذي مم. قال حدثنا شيكما إمام الترمذي يتي حدثنا سفيان بن وكيء حدثنا جميع قال حدثنا جميع شين جميع بن عبد الرحمن جميع بن عمر بن عبد الرحمن الإجلي العجلي إملاء عني إملاء من كتابه هذا ما ونوئي نتحمل الرواية والأدوات قال حدثنا رجل من بني تميم
حدثني رجل من بني تميم إيه موسى يتي حدثنا رجل من بني تميم حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي من ولد أبي هذا هالة زوج زوج خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يكنى أب- أبا عبد الله يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن ابن لأبي هالة يا كربو شيكم من الرواية دقى ابن أبي هالة مهم. مم.
عن الحسن بن علي بن أبي
عن الحسن بن علي بن ابي طالب شي كما يا جي شي ابن لابي هالا يا جي دغا حسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه رضا يلا الله تبت gare shi قال قال abinda sayyidina hasan yace سألت خالي عند ابن أبي هالة sa'altu khalid ibn abi hala na tambayi ha khali watan dan uwan mahaifiyata نعم ka san dan uwan sayyidatuna fadima ne domin in an diba za a ga li umminta ne mahaifiyarsu guda eh don duk diyan ummul mu'minina waton khadija ne radiyallahu ta'ala anha to kaga kenan shi sayyidina hasan zai zama khali shi kenan dan uwan mahaifiyar shi Mhm. kawu kenan yace na tambayi kawu na hindu dan abi hala
قال القالي أبو علي to ya aje wannan isnadin kuma imam al-qadi iyali ya nuna yana da wannan hadisi na hindu dan abi hala ma'ana na sayyidina hasan ta hanyoyi daban-daban kaga hanya guda kenan ya aje kuma dibe da tarrasantu da yawa can ma ci ana tafiya to sannan sai ce qala al-qadi abu ali al-qadi abu ali ibn sukkara رحمه الله shike yaro yace shi ta wata hanya ya dalata bata gare shi وقرأت على الشيخ wa qara'atu ala shaykh abi dahirin أحمد بن ahmad ibn ahmad ibn حسن بن عبد- أحمد بن خزادة Mm, Huzada.
Huzaza- eh, Huzadaza. Huzadaza.
الكردي Alkaraji albaƙilla ne, قال ƙala ce, وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل wa a jaza na shekul ajallu, a shekul ajallu, a shehu malami al'ajallu maɗaukaki a jaza lana ya mana ijaza, kaga kuma ya karɓe shi ta ijaza, kaga ta fuskoki wannan kuma ta ijaza ce. Mhm.
أبو الفضل Abul Fadli Ahmad ibn al-Hasan ibn Khairun, قال ƙala sun ce, حدثنا أبو علي أخبرنا أبو علي موسى أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن ابن محمد بن شاذان بن حرب بن شاذان بن حرب بن مهران الفارسي قراءة قراءة عليه
فأقر به فأقر يتبت به دون الأب دون الكرم قال قال يشي أخبرنا أبو محمد أخبرنا أبو كاجكموتا قال أخبرنا أبو محمد الحسن الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف المعروف بن أبي طاهر الألوي العلوي.
مم. المعروف بابن أخي طاهر الألوي نعم مم.
قال قال شيء حدثنا إسماعيل حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال حدثني حدثني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أخيه أن أخيه يا كربو daga ɗan uwan shi موسى بن جعفر Musa ibn Ja'far shine Musa al-Kazim sayyidina Musa al-Kazim kenan Mm.
عن جعفر بن محمد an Ja'far ibn Muhammad ya karbo daga Ja'far ibn Muhammad عن أبي as-Sadiq kenan ya karbo daga baban shi shine sayyidina Muhammad al-Baqir مم.
محمد بن علي shine Muhammad ibn Ali عن علي بن الحسين shine al-Baqir an Ali ibn al-Husaini shi kuma ya karbo daga baban shi Ali ibn al-Husaini shine Ali Zain al-Abidina قال qala yace
قال الحسن بن qala al-Hasan ibn Ali shi watan Zain a- a- Ali ibn Zain a- Ali ibn al-Husain Zain al-Abidin qala yace qala al-Husain ya qala al-Hasan ibn Ali Sayyidina Hasan ibn Ali radiyallahu anhu yace من- واللفظ لهذا الصندي wallabzu li hadha sanad yace wannan yace na wannan isnadin ne ka san ya kawo isnadoda da yawa to duk isnadodancin da na kawo inji imamu al-qadi iyal to wannan lafazin da za a kawo to na wannan isnadin ne na ƙarshe na wannan isnadin ne na ƙarshe to sa'al saurana
سألت خالية هند بن أبي sa'altu khaliya hinda min abi hala yace na tambayi ha khaliya watan dan uwan mahaifiyata shine hindu dan abi hala عن هلية رسول الله an hilyata rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam dangane da sifar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya sifar manzo Allah take
وكان وصافا wa kana wasafan dama can wasafan ya kware a iya sifanta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam aka ce ko kuma wa kana wasafan ya kware ga sifanta duk abin da zai sifanta zaka ga kwararre ne shi hindu dan abi hala
وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا wa ana sayyidina hasan yace wa ana arju alhali ni ina kullun kaunata an ya sifali min ha shay'an ya sifanta mun wani abu min ha daga sifar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama أتألق به ata'allaqu bihi dan in nemi albarka da sauraron sifar ata'allaqu bihi ay atabarraku bihi to sayyidina hasan jika annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-hasan wal husayn sayyida shabab ahli al-janna da sayyidina hasan da sayyidina husaini shugabanni biyu ne na matasan aljanna duk wanda zai shiga aljanna matashi sayyidina hasan ne shugabansa sayyidina husaini ne shugaban shi yace inna ibni hadha sayyidun manzo Allah ke cewa inna ibni hadha sayyidun dan nan na fa shugaba ne shugaba ne manzo Allah ke tabbatar masa sayyidina hasan da mi da siyada da shugabanci sannan kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana tsananin kaunarsu kuma ya nuna ma duniya yana son su ya nuna ma duniya yana son su annabi sallallahu alaihi wasallam bai boye ba da haka yake cewa man ahabbani wa ahabba hadaini wa abahuma wa ummahuma kana ma'i fi darajati fil janna duk wanda ya so ni ya so ƴaƴan nan na guda biyu ya so iyayensu da mahaifinsu da mahaifiyarsu muna tare yana tare da ni har aljanna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce don haka darajojinsu suna da yawa in suka hau gadon bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sujada bai dauka kowa sai sun tashi sallallahu ta'ala alaihi wasallam su suna nan suna wargin su manzo Allah yana nan yana munajati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai so abin da ya bata musu rai to kaga yadda suke yan lele ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to amma tare da haka fa suke tsananin shauƙin a karanta musu manzo Allah to eh ba su kalli su in gida bane suna shauki kuma suna tsananin neman albarkar jin sifar manzon Allah za ka yi cewa ata'allaqu bihi dan in nemi albarka da bin wani sifofi to kaga wanda ba su ba shine aula da ya saurari sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ya shafi ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam الحمد لله والحمد لله بدأ الخير